ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب دوام الاستغفار وإعلان الالتجاء إلى الله تعالى نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب ويا من ضاقت عليه الحيل وأوصدت أمامه السبل وأغلقت في وجهه الأبواب وانقطعت فيه الأسباب أكثر من الاستغفار يرحمك الله وتب إلى الواحد القهار واسأله باسمه الغفار يا غافلا عن إله الكون يا لاهي يا معرضا عن معين الوحي يا ساهي ارجع إلى الله واستمسك بعروته والله والله لا تلقى سوى الله عباد الله هل تريدون راحة البال وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن والمتاع الحسن عليكم بالاستغفار قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هل تريدون قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات والأمراض عليكم بالاستغفار قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقد قال صلى الله عليه وسلم كما سبق من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب بالاستغفار عباد الله يتيسر العسير وتزول المصيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله على إحسانه والشكر له ربي على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ويوم جاب الله الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم da alayensa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka bayan Allah mu sani a ina mana wasiya gaba ɗaya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki a fili da koye da kuma tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki akan kowane zunubi da muka yi a fili da koye mu sani cewar Allah maɗaukakin sarki kusa yake ga duk wanda ya roƙe shi Allah subhanahu wa ta'ala mai jin kai ne ga duk wanda ya tuba ya koma gare shi ya ji tsoronsa istighfari da ku bayan Allah sababi ne na saukar albarkoci da kuma ruwan sama wanda shine tushen duk wani arziki duk abin da ɗan adam yake gadara da shi Allah maɗaukakin sarki ya rike ruwansa a sama to babu magana Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah yana cewa a bisa harshen annabi Nuh alaihi salam fa qultu lokacin da mutanansa aka jarrabe su da fari saboda kafirci da suka yi suka kawo koke zuwa gare shi domin gaskiya haka take tana da sulfani Allah ba mu labarin yadda al'ummomin kafirai mushirikai mutanen banza idan dukkan ƙofofi suka rufe musu sai su dawo zuwa ga waɗanda suke karyata su annabawa Allah ba mu labari mutanen annabi Musa sun yi haka mutanen annabi Hudu sun yi annabi annabi Nuhu duka sun yi haka Qurayshawa Qurayshawa ma so da yawa sun zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan da sun kasance suna karyatawa suka zo wajen annabi Nuhu suka kawo koke a roƙa musu wannan Allah da suka daɗe suna karyata shi ya ce musu istaghfiru rabbakum ga shawara ku koma ku nemi gafarar ubangijin idan kuna san Allah madaukakin sarki yi muku dauki innahu kana ghaffara domin ubangiji ya kasance mai yawan yafiya yursilu samaa alaikum midrar bayan ya yafe muku laifukan ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga wata gajiya kuma da za ku samu a nan duniya lokacin da kuke raye. Allah maɗaukakin sarki zai saukan muku da ruwa mai yawa daga sama, wayun didkum kuma zai kare ku bayan ya ba ku shi ne imdad, a baka sannan a sake ƙara ma a sake ƙara ma. Allah maɗaukakin sarki zai kare ku, bi amwalin da dukiyoyi, duk istighfari aka ce mana. Allah zai kare ku da dukiyoyi, amma wannan istighfarin malamai suna cewa wanda yake haɗe da tuba ba mutane suna aikata laifi ba su daina yi ba suna ƙara yin wasu ma amma kuma kullum da tarbi a hannunsu kullum harshensu yana ɗanyi a wajen istighfari amma ba a daina aikata laifi ba malamai suka ce wannan yayi daidai da mara lafiyan da yake shan magani amma kuma yake aikata duk abin da likita ya ce mai karye abin da yake motsa wannan ciwon saboda haka istighfari ba zai amfani bawa ba sai in ya haɗa shi da tuba da komawa ga Allah madaukakin sarki da ciruwa a barin aikata laifin da yake yi ba laifi bane dan mutun ya sake komawa laifin ya in ya aikata sai ya sake tuba in shedan ya sake rinjayen sai yayi ta tuba haka har karshen rayuwarsa amma mutun ya mika wuya ya sallama ya mika ragamarsa ga shedan amma kuma kullun shine ne tarbi kullun shine mai kaza shine mai kaza malamai suka ce wannan istijbarin zaka ga baya amfanar mai shi Allah madaukakin sarki shirye da mu kenan sai an gabatar da ciruwa daga aikata zanubai sai kuma a zo a yi ta neman gafara na abin da aka aikata a baya da wanda ake aikatawa a didi wannan lokaci. Nabi Nuhu ya ce musu, Idan kuka yi istighfari kuka tuba ko koma ga Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki zai sauka muku da ruwa. Sannan zai kare ku bayan ya ba ku bi amwalin da dukiyoyi duk faɗi tashin mutane akan wannan dukiyar ake yi. Allah ya ce to gashi nan. Wa banina zai ba ku ‘ya'ya, wa ya ja'allakum jannatin Allah madaukakin sarki zai sanya muku lambuna tattalin arziki kenan gefen abinci wa yaj'al lakum anhara subhanahu wataala zai sanya muku koramu za ku sha ku shayar da shuke-shuken ku da dabbobi istighfari bayan Allah sababi ne na saukar rahmar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa lalle zanubai suna iya rike ruwa a sama istighfari hanya ce da Allah madaukakin sarki yakan saukar da rahama da shi subhanahu wa ta'ala ya faɗa kamar yadda ya zo cikin hadithin abu huraira nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya lizimci istighfari ba wai ayi so daya ba za a sake dawowa ba sai bayan kwana biyu sai bayan kwana uku sai bayan wata ɗaya sai bayan shekara a'a duk wanda ya lizimci istighfari ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhrajan Allah zai sanya mai mafita daga duk wani kunci da ya faɗa a ciki mu abin da yasa ba ma ganin muke ganin jinkiri a galibi da addu'o'in da muke yi ba ma tunawa da Allah maɗaukakin sarki sai in mun faɗa cikin masiba. Ta'arraf ilallahi fi raha an ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya arifta fi shidda, tun kafin masifar ta zo. Mutum dama bauta ya zo yi, ya kasance tare da Allah maɗaukakin sarki a kowane lokaci. Ya nemi sanin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bauta mai da tsayuwa akan umarninsa, da umarni na annabi sallallahu Alaihi wasallam a hali na yalwa lokacin jin daɗi, lokacin da lokacin afiya, masifar ba ta nan. to duk lokacin da bawa ya afka cikin masifa ko al'umma ta afka cikin bala'i to Allah madaukakin sarki shi ma zai tana da su a wannan lokacin amma mantawar da Allah madaukakin sarki ce zai yi wa bawa fa ansahum anfusahum malamai suka ce ko dai ya manta shi a cikin azaba ko fa ansahum anfusahum ko Allah subhanahu wataala ya mantar da su ya makantar da su a barin aikata duk abin da zai amfane su sai ga abin da ya kamata su yi amma suna aikata wani abu sai ga abin da shugabanninsu ya kamata su yi a gabar amma sai kaga suna can suna neman shi a yamma duk wannan ukuba ce ta Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yake shi saboda haka hadisai da yawa sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke alakantawa tsakanin saukar ruwa da kuma aikace aikacin mutane Allah madaukakin sarki shi yadda bayan Allah istighfari shine neman gafara daga Allah madaukakin sarki kace astaghfirullah ana cewa ya Allah ina neman ka gafarta man daga abin da na aikata wannan kalma an ɗauko ta a suka ce istighfar shine as-situr lullube abu da rufe shi kana cewa ya Allah ka lullube zunubaina abun ne su kar a kama ni da su a nan gidan duniya kar kuma a kama ni da su a gidan lahira shi yasa daga nan ne larabawa suke cewa mizfar wato hular kwano da mayaki yake sanyawa kamar da zo cikin hadisi dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata wa ala ra'sihi al-mizfar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka a kansa akwai a silke hular kwano da mayaki yake sanyawa domin ya kare kansa daga daga sara ko kamar yadda wannan hular take rufe kan mutum ta kare shi daga sara da sauran munanan ababe haka kake cewa Allah madaukakin sarki ka lullube zunubaina ka rufe su ka rufa min asiri karka kama ni da su a gidan duniya da kuma lahira mun sani babu waɗanda suka fi mu cancantuwa da buƙatuwa zuwa ga neman gafara Allah subhanahu wataala musamman a irin rayuwar da muke ciki laifi da saba wa Allah madaukakin sarki da wasu kaba'ira ba kama ne muka yi ba dole an ja ka sai da aka jefa ka a ciki waye a cikin bashi da account a bankuna na riba kai karanci ka samu kana tafiya akan hanya hotuna ne na mata a ko'ina a jikin komai har a jikin sabulu a jikin katafila a jikin menene za ka ga an sanya maka hoton mace har abin da ba shi da alaka ba shi da munasaba da mace amma dai sai an hallaka mutane to muna cikin zamanin da akwai laifukan da kake aikatawa ba ka zaɓi ka yi su ba saboda haka mu ne ya fi cancanta mu kasance masu komawa ga Allah madaukakin sarki masu neman tuba da yafiyarsa a kowane lokaci wannan istighfarin hanya ce ta neman saukar ruwan sama da yalwa ta arziki da kuma samun karuwa da albarka a cikin dukiyoyi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a bisa harshen annabi hudu a wani waje da mutanensa su ma suka zo suka koka yace ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku koma ku nemi gafarar ubangijinku ku koma ku yi sulhu da Allah subhanahu wataala shi kuka saba shi yasa yake jarraba thumma tubu ilayhi sa'annan ku nemi yafiya zuwa gare shi ku koma taubatu al'auba komawa kamar mutum yayi nesa da Allah madaukakin sarki shi danu sun wabce shi sun yi ta jansa yana ta di yadda mutum yayi nitsa a cikin zanubai yana ƙara nesan ta kanshi ne daga Allah madaukakin sarki yursilis samaa alaikum midrara sai sake ambata musu waccan gajiyar ta duniya da mutane za su samu da suka kasance masu yawan neman tuba da yafiya da istighfari Allah zai saukan muku da sama mamakon ruwa daga sama wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma Allah zai kare ku da ƙarfi zuwa ga wanda kuke da shi ƙarfin tattalin arziki ƙarfin soji ƙarfin komai subhanahu wataala zai baku kun san mutanen adawa da ƙarfi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata mana saboda sai da suka rudu ƙarfin jiki ƙarfin kaza da Allah madaukakin sarki ya basu suka ce man ashaddu minna quwwa wa yafi mu ƙarfi Allah madaukakin sarki musu raddi ya tunatar da su wanda ya basu ƙarfin awalam yaro inna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa saboda haka duk wanda yaso ko duk al'ummar da ta so Allah madaukakin sarki ya agaje ta ya ba ta arziki musamman na ruwan sama wanda shine tushen duk wani arziki to lalle azizumci istighfari lazimci komawa ga Allah madaukakin sarki a cakuda wannan istighfarin da tuba subhanahu wataala Allah madaukakin sarki mana gafara bayan Allah me yasa ake kiran mu zuwa ga istighfari da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda mu masu aikata zanubai ne dukkan yan adam suna aikata zanubai babu wanda zai bugi kirji yace baya aikata laifi amma khairu al-khata'ina tawwabun mafi alkhairin masu aikata laifi sune waɗanda suke tuba suke komawa ga Allah madaukakin sarki muna buƙatar istighfari da koyaushe domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantsai da wanda raina ke hannunsa da za ku zauna ba ku aikata laifi da Allah subhanahu wataala ya tafiyar da ku mun ya kaddara a cikin siffofinsa masu daraja akwai wannan gafara saboda haka dole ne ta samu mahalli Allah madaukakin sarki kuma ya kaddara ya jarrabi mutane da shedanu dole sai sun aikata laifi ga annafsul amaratu bisu ga duniya sannan ga abokai waɗanda suke na banza walau kana sahman wahidan lattaqaituhu walakinahu sahmun wa thanin wa thalith abokan gaban mutum ba ɗaya bane da ɗaya ne da mutum sai iya guje mai bayan ka guje wa shaidan akwai duniya idan ka guje wa duniya akwai annafsul amaratu bisu wacce take tare da kai in ka guje mu wannan akwai abokai dole ba za ka zauna a jeji ba kai kaɗai za ka zauna tare da mutane cikin waɗannan bayin na Allah madaukakin sarki akwai wanda zai iya yaudara kai jefa ka cikin laifi shi yasa mutum ba shi da wata mafaka sai Allah subhanahu wataala domin in ka guje mu wancan tarkon kana iya fadawa a cikin wannan muna buƙatar istighfari bayan Allah a cikatan wancan hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ba ku aikata laifi ba da Allah ya tafiyar da ku sai ya kawo wasu mutane zo su aikata laifin amma dake zukatan su akwai sarki suna tunawa sai su yi sauri su koma ga Allah madaukakin sarki su nemi gafararsa shi kuma ubangiji Allah subhanahu wataala sai ya gafarta musu muna buƙatar istighfari domin Allah madaukakin sarki domin kofar tuba tana bude har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala zai yi izini a rufe Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummuna aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa domin duk wanda ya aikata laifi man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha in kai nagari domin kanka idan mutum ya munana haka sakamakon wannan munayen laifin kanshi zuwa kanshi yake komawa yace duk wanda ya aikata mummuna aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafara ta Allah madaukakin sarki yajidillaha ghafurur rahima zai tarar da Allah ubangijinsa mai yawan gafara sannan kuma mai jin kai ya zo cikin alhadithul qudsi hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rawaitowa daga ubangijinsa sako ne daga ubangiji na Allah madaukakin sarki amma annabi sallallahu alaihi wasallam zai isar da lafuzzansa da kalmomi daga gare shi domin a bambanta shi da alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka fada wa al'ummarka ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una billahi wan nahar lalle ku kuna aikata kurakurai a cikin dare da yini wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni da na halice ku ji Allah madaukakin sarki ina gafarta zunubai jami'an gabaki daya fastaghfiruni saboda haka ku nemi gafarata shine jaradi aghfir lakum zan gafarta muku Allah subhanahu wataala zai iya gafarta wa mutane ba tare da sun nema ba amma neman shi yake nuna cewar mutun yayi nadama shi yake tabbatar da cewar mutun ya san ya aikata laifi Allah subhanahu wataala ya dace da mu kamar yadda aka faɗa mana cikin alhadithul qudsi da Abu Dharr ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah madaukakin sarki ya ambaci arziki shine mai azurtawa yace ku nemi azurtawa ta zan azurta ku ku nemi gafara ta zan gafarta muku ku nemi tufatarwa ta zan tufatar da ku ku nemi ciyarwa ta zan ciyar da ku domin wani girman kansa zai hana shi ya nemi waɗannan ababen daga wajen Allah madaukakin sarki shi yasa wasu ɗaya daga cikin magabata yake cewa ya kasance yana roƙon Allah madaukakin sarki hatta milha hatta gishiri ya karwaci Allah madaukakin sarki domin wani lokaci wani in ya duba account ɗinsa ya ga makudan kudade a ciki yana da kadarori yana da kaza yana da kaza sai mutum ya ji ya wadatu a barin Allah madaukakin sarki to wannan shine gandun da ba a so bawa ya kai domin Allah madaukakin sarki zai iya jarrabar sa Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu ya kai wanda dukkan wayo ya kare mai ya kai wanda aka rufe kofofi a barin sa ya kai wanda sabubba suka a bata a barinsa karasa yadda za ka yi da wani abu na addininka ko na duniya ka yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah maɗaukacin sarki bayan Allah idan muna son hutun zuciya idan muna son Allah maɗaukacin sarki ya yalwata kira zanmu idan muna son natsuwa ta zuci idan muna son Allah maɗaukacin sarki ya bamu abin rayuwa kyakkyawa mu lazumci istighfari Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cikin littafinsa wa anistaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafarar Ubangijinku, sun matubu ilaihi sa'annan ku koma zuwa gare shi, Yursilis sama'a yi mata'akun mata'an Hassan, Allah zai ji yadda ku daɗi wanda yake kyakkyawa, wai ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali lokaci abin ambato. Wato, malamai suna cewa ila hini ajalikun zuwa ajalinku kowa shekarun da Allah maɗaukakin sarki ya ɗiban masa. Wa yi kullabi fadlin fadlahu zai baiwa duk wani ma'abocin falala falalasa wa in tawallau in har kuka juya baya aka kira ku zuwa ga istighfari da neman tuba da yafiya a wajen Allah madaukakin sarki da ciruwa daga aikata laifuka idan kuka ki fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir ni fa ina jiya muku tsoron azabar wani yini wanda yake mai girma Allah subhanahu wataala ya shirye da mu bayan Allah idan muna son karfi a cikin jikunan mu idan muna son lafiya a jikunan mu idan muna son kubuta daga dukkan masifu da bala'o'i da cututtuka lalle malizamci istighfari da yawan tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ma Allah madaukakin sarki ambata a bisa harshen dai daga cikin annabawansa annabi Hud yake faɗa wa jama'arsa ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ku nemi yafiya a wajensa yursilis samaa alaikum midrara zai sauka muku da ruwa mai yawa sannan zai ƙara muku da wani ƙarfi a bisa wanda kuke da shi malamai suka ce ƙarfi ta kowace fuska wala tatawallaw mujrimin kada ku juya baya kuna masu me aikata laifi kuna masu laifi al-ijram sune aikata manya-manyan laifuffuka shi yasa balarabe duk abin da yake da girma kan kira shi al-jurmu wato katobara ko kuma duk wani abu da yake da girma shi yasa suke cewa al-ajram samawiyya ga taurari rana wata da sauransu don aka ce wannan mujrimi ne ma'ana mai aikata manya-manyan laifuffuka wanda baya koyewa subhanahu wataala shi da da istighfari ne ya ku bayin Allah duk abin da yake da wahala Allah yake sauƙaƙe shi da istighfari ne Allah madaukakin sarki yake gusar da masifu duk an ba mu labari a kissa ta annabi Nuh a kissa ta annabi Hud Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda ya mana wahala Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mana abinda ya fi ƙarfin mu Allah madaukakin sarki ya sa mu fi ƙarfin sa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا وعنهم بمنك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا غيثا مغيثا واخرج عنا كل سوء وخير قادمين برحمتك قادمين بفضلك اللهم قد صاحت عبادك ووفقنا اللهم اسقنا غيثا اللهم اسقنا غيثا ولا تجعله من القانطين اللهم ولا تهلكنا مسلمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا سحا مجللا عاما نافعا غير ضار اللهم عاجلا غير آجل اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركاتك واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا اللهم اجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا وأرسل السماء علينا مدرارا وارزقنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين اللهم انصر إخواننا المضطهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المضطهدين في غزة وغيرها من ديار المسلمين اللهم عليك بالكفرة أجمعين ربي إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم صوت عذاب إنك لهم يا ربنا بالمصال اللهم عليك بالصهاينة المحتلين ومن يعاونهم اللهم عليك بهم أجمعين اللهم عليك بهم أجمعين اللهم عليك بهم أجمعين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين استووا ترصوا ولا تختلفوا سووا صفوفكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية لله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله
Thank you.